أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي بركة مدى حدوى da ku wato abin nan a darasinmu na wato mai taken haɗa na soshi a darasi na 28 muna cikin littattafai guda biyu da muke gabatarwa muke aiki tare da su littafin daf'o'i hamil ittirabi an ayatul kitab na sheikh muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin da kuma littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi To, a darasinmu wancan wanda ya gabata, kafin haka dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Za mu tashi ne wato a ƙarƙashin wato aya ta arba'in kenan a cikin as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 101 malam yace fa in qila idan aka ce Zakariya sa'al al-walad Zakariya ya tambayi Allah da bi qaulihi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bani zurriya an gane ko tayyiba wadda take wato abin nan mai tsarkakakka wato aya ta 28 wallahu ta'ala basharahu bi yahya Allah ya yi masa bushara da Yahya alaihi salam ala lisanil mala'ika wato tsira da amincin Allah wato su tabbata a gare shi ala lisanil mala'ika ta fuskar mala'iki kenan fa kaifa ankara ba'da hadha kullihi ya an kai sai Zakariya yayi musu bayan ko wato Allah ya sa an yi masa bushara ta fuskar mala'iki kenan fa kaifa ankara ba'da hadha kullihi qudratullahi ta'ala ala yata'ihi alwalad ya an kai yayi musun kudura ta Ubangiji da Allah ce zai bashi da hatta qala hayyace qala rabbi anna yakunu li gulam yace Allah ya za a yi in samu gulam da wa qad balagani al-kibar alhali girma ya kama ni wa imra'ati aqir matata kuma bakarariya ce ba ta haihuwa an gari ko qulna mallin yace inna ma qalahu ala sabili al-istifhami wa ta'ajjub ya faɗi wannan ne don tambaya ce ta al-istifham akan tambaya wa ta'ajjub da ban mamaki min azimi qudratillahi ta'ala saboda mamakin girman kudrar Allah ubangiji la ala tariqil inkari wal istib'ad ba wai dan saboda yana musun wato abin nan kudrar ubangiji ba sannan kuma ba yana nisantar da cewa Allah zai iya wannan ba shine istib'ad washtabaha alaihi sai ya wato rikita shi kaifa yu'tal walad ya za a bashi da wa huwa shaykhun alhali yana tsoho wa imra'atuhu aqir matarsa kuma tana bakarariya aw tazulu anhuma hatan sifatani ko koshin waɗannan sifofin guda biyu Allah zai cire musu su likashfil hali an gane ko likashfil hal kidan dan saboda Allah ya masa bayanin a wani hali ne za a bashi an gane ko kinan taqdiruhu anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati akhir yani Allah zai bani shi wani hali ne za a bani da alhali kuma na girma jikina ya kama girma na tsufa sannan kuma matata ba ta haihuwa kenan shin za a bani su ne a halin haka za a ba mu da akan halin haka ko ko wato za a abin nan sai an bari an mayar da mu tunda Allah na da ikon da zai mayar da su wali qa'ilin an yaqul malin ya ce wani zai iya cewa ƙarshen aya akhirul ayati la yunasibu hadha aljawab wagga amsa da kuka bayar ƙarshen ayan nan da yace anna yakunu li gulamun anna anna yakunu li gulamun wa qad balagani wa qad balagani alkibaru wa imra'ati aqir yace to ƙarshen aya baya ba da cewa amsar da yayi wato dan saboda a nemi bashi da ne cewa dan saboda yana son ya san za a mayar da shi yaro ne ko ku ba za a mayar da shi yaro bane ya ce ƙarshen aya baya ba da wannan goyon bayan wannan ra'ayi da an ka bayar to ala ayyati hal dai almuhimmu shi abin ban mamaki annabawa mutane ne suna iya su mamaki kuma suna iya su yi tambaya don saboda abin suna tunanin an ce abun za a yi shi shi ban mamakin ba wai don saboda Allah ba zai iya yi ba amma suna mamakin yadda abin zai kasance kamar yadda muka kawo kissa annabi Ibrahim da ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta ba dan ko ya san Allah ba zai iya yi ba amma yana tambayi yaya ne Allah zai raye suwa ba wai yana cewa Allah yana da ikon da zai yi ba a'a ta fuskar da za a yi ita ce take bashi mamaki saboda a matsayinsa na dan adam ina fata an fahimce ni dan haka kada wani ya sa tsammanin akwai kuskure a cikin magana ta Zakariya ko ko ya kawo shakka kamar yadda waɗansu suke suka zuwa ga wato wasu aƙidu suke suka zuwa ga annabawa kamar alhashawiyya da suke ganin ma annabawa suna iya kafirta sannan su shiga cikin musulunci wanda wannan aƙida ta yi muni kwarai da gaske kafirci ne tsagoranta ina fata an fahimce ni sannan kuma da yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bani dhurriya tayyiba kaga nan wani wuri an ce yace Allah ya bashi da to ai dan yana iya samun zurriya shi yasa kaka ce cikin Qur'ani can an ce yace a bashi da nan kuma an ce a bashi zurriya to kenan kakani a ta fuskar da ai kana iya samun zurriya kaka ce akwai kuskure cikin alkur'ani ya kai dan uwa mai bincike sannan kuma da yace wato abin nan zurriyatun tayyiba ya nemi zurriya kawai bai ce a bashi maza ba ko mata ko bai ce a bashi maza da mata ba shi dai tsarkakakka ya nema daga wajen Allah sabanin waɗansu wurare sun fi son ƴaƴa mata saboda can ne akwai sadaki mai yawa dole za a kawo musu kuɗi masu yawa sabanin waɗansu sun fi son ƴaƴa maza saboda su za su je su yi aiki su kawo musu kuɗaɗe ko ko wajen rabon gado an fi son a haifi 'ya'ya maza saboda su ne za su ke da gado mai yawa zaka iske kowa akwai maksad wanda shi yake son ya cimma amma kaga da zakariya da maryam su abinda suke so 'ya'yansu su tashi su bauta ma Allah yace fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub ka gani sannan ita ko uwan Maryam ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ashe yana daga cikin abin da zai sawa ƴaƴanka su yi albarka kai fatan ka samu ƴaƴan da za su yi ma addinin Allah hidima ko da ilimin su ko da dukiyar su ko da matsayin da suka samu a cikin ayyuka na gwamnati ko a cikin kamfuna ko kai fatan su taimaka ma Allah da dubbai wanda Allah subhanahu wataala ya ba su da ilimin su da dukiyar su da komai sai ka iske Allah ya sanya ma waɗannan ƴaƴa albarka kaga Zakariya an karba mishi Allah ya san mai gaskiya ne sannan uwan Maryam an karba mata gashi ta haifi ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul dan haka Allah ya san wanda ga yi da gaskiya ya san wanda ba da gaskiya yake yi ba shi yasa ma tace fa taqabbal minni innaka antas samiul alim mas'ala ta gaba mas'ala ce wato ta abin nan ta ɗari da biyu a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam ya ce fa in kila idan aka ce ma fa'idatu takrari dhikr al-istifa menene fa'idar da aka yawaita ambaton al-istifa fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu ta'ala inna Allah astafaki da anka ce kenan farkon aya ya Maryamu ya ke Maryam inna Allah astafaki Allah ya zabe ki wa tahharaki Allah ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamin Allah ya fifita ki akan mata na talikai na zamanin take nan wato wannan aya ta 42 to me yasa aka maimaita wannan kalima din domin a ilimi bai dace a ce a ilimin balaga da lugha bai dace a ce an kawo wani abu ba wato a ce bai da fa'idar da yasa aka maimaita shi qulna malan yace al-istifa'u al-awwal al-ibadatu allati hiya khidmatu baitul maqdis wato ibad istifa na farko da anka ce inna Allah astafaki ana nufin Allah ya zabe ta akan hidimar baitul maqdis masallacin qudus kenan ko wa takhsisuha bi qabuliha fi nazari kuma Allah ya kebance ta ita kadai ce ya mace da aka ba lasisin cewa an yadda ta wato ta zamanto za a karbi bakancin mahaifiyarta saboda ta yi hidima a wannan wato masallacin ma a kauniha unsa tare da cewa ita ya ce mace والاصطفاء الثاني أما شيء أنك تي واصطفاك على نساء العالمين لولادة عيسى عليه السلام سبودا أنزل إتتهيفي النبي عيسى تتمنتو ما هي في يرسى ina fata an fahimce ni au u'ida dhikri listifa waɗansu malamai suka ce a an sake maimaita kalma ta zaɓe li yufida bi qawlihi don saboda wato ya kawo ma'ana don ce li yufida dan ya bada fa'ida shi yasa ma waɗansu malaman tafsiri su ce li yabniya don ya gina wata sabuwar magana kina akan shi li yufida bi qawlihi ala nisa'il alamin akan matan talikai fayandafi'u wahmun annaha mustafatun ala rijal don saboda eh kada wani ya sa tsammanin cewa an zaɓe ta ne akan mazaje kinan ba ana nufin tafi duk mazaje ba amma da an ka ce ala nisa alamin sai a nuna maka cewa wato zancen mata ake yi an fifita ta akan zancen mata ba wai ana nufin tafi har mazan wannan zamani ba ko tafi maza gaba ɗaya to wannan mas'ala tana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya fahimce ta domin mi domin za ta zamanto in an ce al'alamina amni to kaga nan an ce an zaɓe ta akan matan talikai to akwai alhali ko akwai matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaka za a yi da su shin ta fi su ko bata fi su ba sai malamai suke cewa a nan shi amu din nan za a ce alami na ala nisa ila alami ko cikin jalalin in ka duba za ga alami zamani ha waɗanda take a wannan zamanin matan su ne za a ce ta fi su ba wai ta fi mata gaba ɗaya ba ɗaya daga cikin abin da malamai suka faɗa kenan waɗansu malamai suka ce a'a a wannan lokacin da anka ce alami na a wannan zamanin babu mace mai daraja irin ta amma bayan shuɗiya tun da ba ta daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai bayan sun zo to su ai ba su zo ba ma balle a yi muƙarara kenan shi yasa zaka iske malamai suna yin taujihin wannan dan kakka zo ka ce an ce hadisai kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa wato asiya ko ghaira asiya wa maryam binti imran وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أتي حديث نن وانا حديث نن أبو موسى الأشعري أنا تكن صحيح البخاري ده مسلم تيوا تو كنا أنونا عائشة تفيسو كم قرآن لن يانونا أم في في تمريم آه أنا أنا في أم في في تمريم أكم متان زمن انت wani wanda bai san alkur'ani da ke ba zai ce to kai kajiya an zo an ɗauko hadisi don a karanta qur'ani ya ko qur'ani yana amfani da wannan bani isra'ila Allah ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin Allah ce ya fifita bani isra'ila akan talikai sannan kuma Allah yana gaya muna annabi Musa da ya tunatar da su da imomin Allah yake cewa Allah ce wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alamin Allah ya ba su abinda bai ba kowa ba to kaga nan dole sai ka ce akan mutanen zamanin su domin mi domin ai ba a ba su alqur'ani ba mu aka ba alqur'ani to da mu da su wane ne malami yu'ti ahadan min alamin na ana nufin an ba su abinda ba a ba waɗansu al'ummomin da suke zamanin su ba ko kuma a'a in an tattara yawan annabawan da aka ba su to babu waɗanda suka samu annabawa masu yawa a cikin al'umma irin su shine abin da ake son a ci amma ba don sun fi kowace al'umma ba idan ya zamu gane wannan to yanzu mun samu an ce wa anni faddaltukum alal alamin in ma ka ce a gaba ɗaya ake nufi na farko al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci bata zo ba waɗansu malamai suka ce to balle ma a yi mukarana wasu suka ce to a kaddarta in ta zo wacce ce tafi don an ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce al'umma da tafi ko ce al'umma to kuma ta an ce an fifita bani isra'ila alal alamin kaga sai ka ce an ce karo kamar maganin sun ci karo da juna abu ci karo da juna ba na fata an fahimce ni nan ta'arudul umumaini sai a koma misali a waje a gaya za a samu dalilin da zai bambantawa sai a ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tafi domin su al'umma ta bani Isra'ila an ce musu sami'na wa ata'ana sun kace sami'na wa asaina ita ko al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tace sami'na وأطعنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا kaga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace mun ji kuma mun yi mun yi biyayya su ko sun kace sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihim al-ajla bi kufrihim sannan ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umurni da abu mai kyau kuna hani da abin da baya da kyau su ko bani isra'ila ba sa yin wannan lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu ba sa hani da abu mummuna kenan ko da nan an ce alami na gaba ɗaya ake nufi muku an ce ukhrijat lin nas tunda annas shi ma amne to idan an ka hada namu da nasu sai a gane cewa mun fi su saboda ga abin da muka yi wanda ba su aikata ba kakkace alami ne kinnan ba ba ba a wato abin nan nata ko cikin alkur'ani in aka zo zaka iske akwai lokacin da sai abin nan wannan zai baka cewa idan kana son ka fahimci wannan sai ka gane cewa kalima ta alalamin wani lokaci tana izakuwa da ma'ana am kuma lokaci tana izakuwa da ma'ana khas kaga misali in ka dauka cikin fatiha alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai waɗansu malamai sun ka ɗauki matsayin al'alami na matsayin amushi kenan duk kullu masu yi wallah duk abin da ba Allah bane kenan shi yana daga cikin shiga cikin al'alamina waɗansu kuma daga cikin malamai sai sun kai taksisin wannan al'alamina suka ce a'a abin da ake nufi da al'alamin mutane ake nufi kenan sai zaman to amun ne makhsus ko uri da bihil khusus kenan suna nufin waɗansu an san kalma ta al'alami na ta shafi kowa da kowa amma suna nufin nan al'alami na mutane ake nufi wato jinsin mutane don annabi lut wani lokaci da ya magana da mutanen sai ce atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kaga nan min al-alamin min an-nasi ake nufi mutane ake nufi waɗansu daga cikin mutane suka ce a abinda ake nufi daga cikin malamai al'insu wal jinnu ake nufi rabbil alamin kenan ubangijin halittu wato mutane da aljannu domin su ake yi ma hisabi su ne ake yi ma mukhataba da alqur'ani domin aljannu da suka saurari alqur'ani sun ce inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih sai zaman tona al'alamin saboda su mutane ake nufi wato da aljannu waɗansu kuma suka tafi cewa a'a na al'alamina ana nufin wato almukallafuna da mutum da aljani amma waɗanda suka balaga domin wanda bai balaga ba shari'a ba ta shafe shi ba balle a yi masa magana da wato zancen shari'a sai zaman tonan abin da ake nufi almukallafun ko cikin mutane da aljannu to amma sai waɗanda sun kai inda shari'a sun balaga shari'a za ta ɗora musu umarni domin su ne umarnin Allah yake zuwa a kansu ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suka ce al'alamin abin da ake nufi da shi shine ɗan adam da aljani da kuma dabba da kuma tsiro saboda mi saboda su suke da alaka da haɓaka idan aka wato sun hankalta ma idafa ta kalima ta al'alami na zuwa ga rabbu rabbu shine yana nufin mai tarbiyyantar da abu ko cikin littafin mu tauhidi da dalibai suke karatu ya kuji an ce rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'amihi ubangiji na shine Allah wanda ya rene ni da ni'imomin sa to kaga wannan sai suka ce to rabbil alamina na a hankalta ma kalima ta tarbiyya abinda yana habaka kaga dan adam yana habaka aljani yana habaka yana girma ya tsufa shine abinda ake nufi tsiro yana fitowa ya habaka ya girma ya mutu sannan haka dabbobi suna haihuwa su girma su mutu to nan rabbil alamina su ake nufi ina fata an fahimci ni su ma sai su kafa hujja da waɗansu ababe na cewa kalima ta al'alamin da an ka hankalta ma kalima ta ar-rabb da ta yi idafa an kai idafa ta zuwa gare ta waɗansu kuma suka ce a'a al'alamin kullu ma si wallah domin duk abin da Allah ya halitta ya halicce shi ne don wa don mu kenan sai ya zama tona abin da ake nufi al'alamin gaba ɗaya to dirin waɗannan maganganun zaka iske cewa ko wasu su ɗauki kalima tana matsayin am waɗansu da kalma tana cikin khas duk waɗannan maganganu da aka faɗa ba su karo da juna ba domin shi mutane suna daga cikin jinsin alamina aljannu suna daga cikin jinsin alamina abin nan tsiro yana daga cikin jinsin alamina duk abin da ba Allah bane alamina ne kenan shin amun ne an bar shi a matsayin ya haɗe komai da komai ko nan cikin siyaƙin saboda cewa sun kai a kalli siyaƙi in an kalli siyaƙi cewa nan ana magana ne akan taklifi na shari'a tunda Qur'ani yana da alaƙa taklifi ta nan na waɗansu sun ce ga abin da ake nufi ba wai malamai sun yi banganu bane don saboda su saba ma juna shi yasa ma suka ce to nan kalima ta rabbil alamin abin da ke nuna maka ma kullu ma sai wallahi ake nufi saboda surori waɗanda suka buɗe da alhamdu sun zo tafsili na na abin da al'alamin ta ɗauka kaga muna da suratu al-an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kaga adh-dhulumati da an-nur da wane ne duka suna daga cikin al'alami da abinda Allah halitta haka suratul kafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja kaga sabkar da littafi zuwa ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna kula daga bawa kaga tafsili na na al'alamina haka in ka je suratu fatir wa suratu saba alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ardi wa lahu al-hamdu fil akhirah وهو الحكيم الخبير kaga tana nuna wato alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ard duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kaga yana tafsilin abin da yake da alaka da al'alamina walahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir a cikin suratu saba sannan alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba kaga ja'ilil mala'ikati rusulan ana zancen mala'iku ne tunda su ma suna cikin al'alamin bi ma'ana al'am sai zaman to can al'alamin an bude ne da Fatiha matsayin mujmal wanda ya shafi komai da komai sai ya zaman to a cikin sauran surorin sai an kai tafsilin sa aka rarrabe shi to kaga wannan bayanai ne na malamai kuma idan muka duba bayanai ne na ilimi wasu za su kalli siyaki wasu za su kalli ma'ana amma rashin sanin usul na nas da ƙa'idodin shari'a sai kai kai mutum ya faɗa cikin hatsari baka san nafazin gaba shin amu ne ko khas ko amun uri da bihul khusus shin mushtarak ne mutaradif ne mubayin ne mutlaq ne muqayyid ne mantuq ne mafhum ne an gane ko mujmal ne mufassal ne mubinun ne ko mubayyin da mubayyin da mubayyin ne duka waɗanga alwa'u ne na nusus shin muhkam ne mutashabih ne duk waɗanga mushtarak mushtarakul lafzi ne mushtarakul ma'nawi ne mutawati ne mushakkik ne sanin shari'a da ka'idodin shari'a yana taimaka ma yan uwa wajen fahimtar nasoshi Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu don haka dai Sheikh Abdullatif Shuwairif ma yana da bayani akan wannan kalima ta al'alami a wajen suratul Fatiha akan bayanin da ya gabatas idan yan uwa sun samu wannan bayani za su ga bayanin da malam yayi na Libya kenan babban malamin na kasar Libya dan haka dai nan ala nisa'il alamin ana nufin akan mata kuma wannan ba shi ke nuna duk namiji ya fi mace ba tunda dan malam ya ce annaha mustafatun ala rijal ba wai ana nufin duk namiji ya fi mace ba ba haka ake nufi ba domin mi domin maryam ba za a ce duk mazan duniya sun fita ba ba haka ake nufi ba jinsin inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku a wajen Allah wanda ya fi ku jin tsoron Allah dan haka kowa ya dage wajen aiki imani da aiki na gari bari tsayawa cewa kana galin kafiwa ne ko kafiwa ne a wajen Allah wanda ya fi Allah tsoron Allah da aiki ba a kuma tsoron Allah na buƙatar imtithalul awamir wa jinabun nawahi a aikata ababin da Allah ya umarni a nisanci abin da Allah ya nisanta amma ka zamana ka ce kafi mutum haka kawai dan saboda tsawonka ko gajirtarka ko jikinka ko kai baki ne ko kai fari ne ko kai ka fito daga ƙasa kaza ko ka kai fito daga jiha kaza ko kai kana da kuɗi ko kai kana da matsayi ko kai kana da ilimi duk ba wannan ake bukata ba tsoron Allah tsoron Allah kuma ba kai zaka ce ka zo ka ce nafi ko fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa malamai suke cewa da samun mulki shike nuna kima dan adam a wajen Allah da Fir'auna bai samu mulki ba mai iddia'in shi Allah ne iyaka kafirci kuma shi ubangiji ne da samun kuɗi ke nuna cewa mutum na da kima a wajen Allah da Karuna bai samu kuɗi ba yau ga ƙasar America tana daga cikin ƙasashen da aka fi ko ina fajirci a duniya da ƙasashen Turai da Rasha waɗanda ke cewa babu Allah amma gashi nan suna da kuɗin suna da mulkin suna da komai wannan ba shi ke nuna cewa Allah yana kaunar su ba istidraji ne Allah ya gane da mu to da haka wannan kenan eh mas'ala ta gaba shine dai har yanzu mas'ala ta 103 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin aya ta 44 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa nafa huduran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi zamani Maryam ya an kai Allah ya kole halartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zamanin Maryam bi qaulihi wa ma kunta ladaihim baka kasance gunsu ba ko a wurin su ko inda suke ko wurin da suke ko gurin da suke iz yulquna aqlamahum lokacin da suke jefar da alƙalumman su ma'ana aka ce to za a yi ƙuri'a saboda lokacin da aka haifi Maryam kowa yayi riganganto tseren reniya wa zai rene ta kaga mutum nagari in ya mutu ya bar zuri'a Allah ke kawo mutane ma suna da gangantun wa zai dauke ƴaƴansa kowa yana son ci da rikonta to sai aka ce aje ayi ƙuri'a wanda ya jefa alƙalamin sa alƙalamin sa bai faɗi ba aka ce shine zai rikon Maryam an gane ko to Allah ya kore Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baya nan aya ta 44 a cikin suratu Ali Imran wa zalika ma'lumun indahum kuma sananne na la shakka fihi an gane ko wa tarku nafi istima'ihi zalika al-khabar من حفاظه وهو الذي كانوا يتوهمنه an gane ko wa ma'lumun indahum kenan su kafirai sun san da wannan la shakka fihi babu shakka a cikin shi wa tarku nafi istima'ihi zalika al-khabar a kore annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai saurari wannan labari ba min huffazihi daga malaman su ahlul kitabi su da suka kiyaye littattafan su wa huwa alladhi kanu yatawahhamunahu shine kafirai suke zargin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan bai dace a ce bai nan ba ya kamata a ce bai samu labari ba domin rashin samun labari daban rashin kasancewa babu kanan daban yanzu abu na iya faruwa ba kanan amma zaka iya samun labari to shi Qur'ani sai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya wurin amma bai ce ba bai samu labari ba kuma ya kamata a ce a'a bai san wannan labarin ba kulna mallin yace amsa kana ma'luman aidan indahum ya zamanto sananne a wajen su su kafirai da su ma ahlul kitabi waɗanda wato abin nan ilman yaqinan annahu laysa min ahlul qira'ati war riwaya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai daga cikin ma'abuta riwaya ko karatu fa nufiyat ala tariqat tahakkumi bil munkirina lil wahyi sai an ka kore cewa shi ya halarci wannan wuri don saboda uslubi na walakantar da wanda yake musun wahayi kenan ma'a ilmihim annahu la qira'ata lahu wala riwaya sun san cewa bai taba karatu ba bai taba riwaya ba kuma yazo da abin da su ahlul kitabin kansu ba su san shi ba ko ko sun san shi amma ba su san yadda labarin yake daki daki ba kenan shi yasa Allah ce baka kasance can ba wa nadhiruhu malam yace irin sa qauluhu ta'ala fadar Allah wa ma kunta bi janibil gharbi kenan baka kasance ba a sashe na algharbi na yamma na dutsi kenan da dutsen turi sina'a iz qadaina ila musa al-amr lokacin da Allah ya zartar da hukunci ga annabi Musa sannan kuma da Allah ya ce a cikin suratul qasas aya ta 44 sannan kuma da inda Allah ya ce wa ma kunta bi janibi turi iz nadaina ba kasance ba a janib sashe na at-tur wato duci na turi sina'a iz nadaina lokacin da muka abin nan muka kira annabi Musa kenan baka nan kuma an kai ka bada labari kuma abin ya wuce da shekaru kuma ga malaman ahlul kitabi sun ji an bada wannan labari kuma an bada wasu labarai waɗanda sun shafi abin daki daki daki daki wanda waɗansu ba sa bada labarin su ko kuma qur'ani yazo ma yayi hukunci ya nuna abu kaza da suka faɗa kaza ƙarya ne kaza gaskiya ne ya hukunci to a ina aka samu wannan inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba annabin Allah bane kaga wannan soki burutsu ne akwai nasoshi da dama da dalilai da dama waɗanda suke nuna tabbatuwar wato alqur'ani wahayi ne daga Allah babu lokaci sai Allah ya bamu iko wata rana tana yiwa ayi muhadara ko maudu'i waɗanda suke nuna irin waɗannan ababen a ƙarshe dai zan dan ƙarshen wannan mas'ala zan dan fitar da wani abu nan wa ma kunta ladaihim إذ يلقون أقلامهم أكوي متشابهات الألفاظ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك an gane ko to in muka zo zalika min an ba'il ghaibi nuhihi ilaik sai da qur'ani ya gabatar da ma cewa wannan daga cikin labarin wato gaibi ne na wahayi mun kai maka wahayi ga labarin gaibi ne muka maka wahayi to a cikin suratul suratu ali imran akwai irin wannan a cikin suratu Yusuf akwai irin wannan akwai cikin suratu Hud akwai irin wannan to cikin suratu Ali Imran da Yusuf zalika zalika zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam a ali imran wama kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun a cikin suratu yusuf amma a cikin suratu hud kuma sai saba ce tilka min anba'il ghaibi sai fara da tilka ba zalika ba tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lilmuttaqin to wannan da yake nan a takaice yana nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai kasance wannan wuri ba kenan ta ina ya samu wannan labari to mas'alar mu ta gaba ƴan uwa mas'ala ce ta ɗari da hudu a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha da Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi wato mallan yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ismuhul masihu an ka ce wato da an ka ce mata inna Allah ya bashiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryam sai an ka ce sunansa al-masihu Isa ibn Maryam wal khitab ma'a Maryam kuma wannan magana an juyar da ita ne zuwa ga Maryam lokacin da mala'ika ta kira ta wa hiya ta'lamu anna al-walad ita Maryam ta san cewa da alladhi bushirat bihi yakunu ibnaha dan da an kai mata bushara da shi zai kasance danta kenan dan me za a ce mai ibnu Maryam qulna malam ya ce li annal abna yunsabuna ila al-aba'i domin su ƴaƴa ana danganta su ne zuwa ga mahaifansu la ila al-ummahati ba zuwa ga mahaifansu mata ba fa a'lam fa ulimat kinan sai an ka sanar da ita bi nisbatihi ilaiha an danganta shi zuwa gare ta annahu yuladu min ghairi abin cewa shi za a sami shi ne ba ta hanyar mahaifi ba fala yunsabu illa ila ummihi ba a danganta shi sai zuwa ga wato mahaifiyarsa an gane ko shi yasa duk qur'ani baka samu isa sai kaji an ce isa ibn maryam isa ibn maryam isa ibn maryam domin bai da mahaifi ina fata an fahimce ni haka Allah ya kaddari zai halitta shi amma ya an ce a to ai isa tun da bai da uba ai shi ma Allah ne sai a ce a a wannan ba gaskiya bane domin annabi adamu bai da mahaifi bai da mahaifiya me yasa shi bai zan Allah ba Hawwa'u tana da mahaifi shine Annabi Adam bata da mahaifiya me yasa bata zan Allah ba amma sai shi Isa Yesu almasihu shi yasa a ƙarshe cikin littattafan su da ake kawo cewa Annabi Isa sai su kawo yana cin abinci kuma dama Qur'ani ya faɗa kana ya akulan ta'am sai dai wani lokacin su ce Annabi Isa Yesu almasihu ya sha giya ya ci biredi kaga wannan wal iyazu billah saboda tallagiya ta turai sai a ce Annabi Yesu almasihu ya sha giya waɗanda ba su fahimci ba sai su kasa gane cewa a'a shi addinin turai da wato abin nan yana ƙarƙashin gwamnatin siyasa ne da neman kuɗi duk dokar da za ta saba ma duk aya ta addini wadda za ta saba ma siyasar turai da neman arzikin turai to su ba za su yi aiki da ita ba kuma wannan ita ce aqidar da yanzu da yawa daga cikin musulmi suke duk yadda za ka yi da mutum in dai ta hanyar da yake samun kuɗi ce kace ka jawo aya ko hadisi to ba zai imani da su ba sai dai can idan wani wani wuri ne inda ba can da yake samun kuɗi ba to kaga wannan kuma akwai matsala domin imani ba za a ya ayyuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kafa musulunci baka karbo wannan kace ka bar wannan amma wannan shine abin da yanzu ture take akan sa namiji ya aure namiji ga coci nan tana son ta halartar da shi mace ta aure mace coci tana son ta halartar da shi saboda mi saboda su suna son karbi kuɗin su na rashawa kuma suna son suna jin tsoron al'ummomin su su bijire musu saboda ba su dogara ga Allah ba ita ko gwamnati tana jin tsoron wannan akida ta cewa coci ta hana wajen zaɓe ba za a samu ba sai dan siyasa zai karyatar da coci sai an yi zaɓe an kare in ya ga dama ya kiristanci in ya ga dama ya watsar da shi kuma shine abin da yanzu yake faruwa a kasashen musulmai sai ga mutum yana watsar da addini a lokacin da ya ci karo da bukatarsa lokacin da addini bai ci karo da bukatarsa ba sai ya dawo ya ce addini ne Allah ya kyauta shi yasa suka ce annabi Isa yana da janibi biyu kaje wata wani abin nan suka ce yana da annasut da allahut annasutu shine yana da kismi na dan adam saboda yana da jiki allahutu kuma shi da daga allahuna shi da janibi na Allah to kaga wannan akwai ruɗi cikin wannan akida shi yasa ɗaya daga cikin masu tattaunawa daga cikin mutanen kasar ina ganin in bambanta ba Ivory Coast da ya tattauna da wani mutum yake ce mishi cewa to lokacin da suke cewa Yesu almasihu ya mutu to suna nufin in dai shi dan Allah ne shin da shi da Allah haɗe suke ko ko rarrabe suke domin idan yana haɗe da Allah kenan idan Yesu almasihu ya mutu to kenan ko Allah ya mutu idan kuma ba haɗe suke ba kenan ya nuna Yesu almasihu Allah ne daban kuma Allah ne daban kuma akwai wani Allah can daban to ya za a yi su rarraba yace to kenan in Yesu almasihu tare da Allah yake duk guda ne tunda bai yiwa a raba su to idan an ce an kashe Yesu almasihu kenan an kashe Allah to a wannan lokaci wane ne yake rike da duniya wane ne yake tafiyar da al'amura a wannan lokaci tunda kwana uku yayi a mace kenan Allah yayi kwana uku yanzu yana mace to wa yake tafiyar da al'amuran duniya gaba daya inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ke rike da sammai da kasai ta hanyar da ba za su wato faɗo ba su rubta su halakar da mutane to ya za a yi ko su komi Allah ya rike da shi to idan aka ce Allah ya yi bacci ko Allah ya mutu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi ubangiji da wato gengedi ma bai kama shi balle bacci an ka ce ya mutu to kenan ko in Yesu almasihu Allah ne haɗu da Allah ya mutu kwana uku to kenan kuma kenan Allah kenan Allah ya mutu to kuma siffanta mutuwa zuwa ga Allah ba karamar tawaya bace shi ya sama mutumin wanda yake tautaunawa da mutumin kai tsayen musulunta saboda ya gane akwai rudu cikin wannan aqida cewa a ce Allah ya mutu kuma wancan babban bai mutu ba to in ko an ce tare suke to kenan ko wancan idan ya mutu ya nuna cewa Allah ya mutu to kuma kenan wake kula da duniya a kwanaki uku da wancan ubangiji ya mutu kaga akwai rudu a cikin wannan akida kuma ya za a yi wanda ya halicci mutuwa kuma a ce ya mutu daga cikin hujjojin da ya bayar kenan wallahu ta'ala a'lam an gane ko to abin nan mas'alar mu ta gaba a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha mas'ala ce ta 105 malam yace fa in qila idan aka ce ayyu mu'jizatil li isa alaihi salatu wassalam wace mu'jiza ce annabi isa ke tattare yake dauke da ita fi taklimin nasi kahlan yayi ma mutane magana yana kahlan an gane ko an ce kahlan akwai fassarori daban-daban wasu ce dan shekara 33 wasu ce dan 34 da biyar har zuwa 40 da duka suna faɗa wa ayyu khususiyatin lahu fi hadha to menene idan an ce yana ma mutane magana shekara talatin da uku to ai an san dan shekara talatin da uku ba abin mamaki bane yayi magana hatta qala Allah ce wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan yana ma mutane magana kinan zai yi ma mutane magana domin lokacin da an kai mata bushara ne ake zanci nan a wannan lokaci babu shi dan an ce idh qalat al malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin wa yukallimu an nasa fil mahdi zai yi ma mutane magana domin a wannan lokaci ba a haife shi ba a dauki cikin sa ba ina fata ana fahimta ta kenan fi'li mudari'i nan ana nufin wato lil istiqbal wa yukallimu nasa zai yi ma mutane magana fil mahdi a cikin tsumman goyo kaga alƙawali ne Allah ya doka kuma inna Allah la yukhlifu al mi'ad kuma tabbas yayi magana cikin tsumman goyo qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah atani al kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aidama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya kaga fil mahdi kenan yayi magana wa kahlan da lokacin da kuma yake kahal wato ma'ana ya kama girma shine waɗansu suke kira barde kenan qulna ma'anahu wa yukallimu an-nasa fi hatayn al-halatayn zai yi mutane magana a cikin hali guda biyu da yana yaro da kuma yana da girma bi kalamil anbiya'i da magana irin ta annabawa min ghairi tafawutin baina halit tufuliyati wa halil kuhuliya ba tare da an samu bambanci ba tsakanin halin yana cikin tsumman goyo yana wato jariri da kuma lokacin da kama girma allati yastahkimu fiha al-aql wadda hankali yake kamma wato kamawa a ce hankali dan adam ya cika ya nuna ya kai kenan shi babu bambanci magana da yake yi wa yunabba'u fiha al-anbiya'u ba tare da sai ya kai halin da ba zai yi magana irin ta annabawa sai ya kai lokacin da ake yi ma annabawa hayi galibi faka annahu qala mallan yace za a iya cewa wayu kallimun nasa fil mahdi zai yi mutane magana fil mahdi a cikin tsumman goyo kama yukallimuhum kahlan kamar yadda zai yi musu wato magana a lokacin da ya kai shekara 33 babu bambanci wa qala zajjaj imamu zajjaj yace hadha kharaja makhrajul bishara li maryam wannan bishara ce aka wato ka wannan magana ta fita a matsayin wato bishara ga Maryam annahu alaihi salatu wassalam cewa shi annabi Isa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sayabqa ila zamanil kuhula zai rayu har zuwa lokacin da zai kai kuhula shekara kinan 33 kamar yadda suka faɗa ko 40 fa huwa bisharatul laha bi tuli umrihi kina an yi mata bushara ne cewa dan da za ta haifa zai tsawon rayuwa dan kar ta sa tsammani dan an haife shi ba ta hanyar bai da mahaifi kamar yadda ake cewa dan watan takwas yana zafin mutuwa amma dan watan bakwai da na tara su suna tabbata da shekaru mai shekara daya kenan dan da za ta haifa zai yi tsawon rayuwa waƙila waɗansu malamai suka ce almaksudu binhu anna zaman yu'assiru fihi a'a ana nufin zamani zai yi masa tasiri kama yu'assiru fi ghairihi kamar da yake tasiri a wajensa kenan kasancewarsa yayi magana don yana yaro ba shi ke nuna cewa ba haka zai tabbata ba zai girma ba kuma ya, sifofinsa su canza wayan kulhu min halin ila hal kuma zai ciratar da shi daga wani hali zuwa ga wani hali walau kana ilahan da ya kasance Allah lam yajuz alaihi taghyir da ba zai canza ba domin bai yiwa a ce Allah shi na saurayi kuma Allah ya girma ya Allah ya tashi daga zama saurayi ya kuma wata halitta to don haka dai wannan aƙidar wato akwai wato hatsari a cikinta ina fata an fahimce ni don haka dai cewa abin nan nuna cewa zai samu shekaru ya kama abin nan abu ne wanda yake na tabbatar da cewa shi annabi wato isa ba Allah bane tunda zai shekarun shi suna canzawa kaga yanzu ba a cewa shekarun Allah nawa babu wanda ya ce shekarun Allah nawa huwal awwal wal akhir Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhir falaysa ba'daka shay ba a cewa shekarun Allah nawa ba a tambaye shekarun Allah kuma ya tsalla tsoho kaza kaza laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir amma shi gashi annabi Isa dalilai ma da dama wanda Qur'ani ya kawo idan zaka iya bincike ko a khutba ko wata wata muhadara dalilin da suke nuna annabi Isa ba Allah bane yana cin abinci kana ya akula ni ta'am malamai suka ce kinaya ce nan ma Qur'ani yayi domin in an ci abinci sai an yi mi sai an yi kashi Allah ku bayyana a ce Allah ya duka ya kashi sannan gashi annabi Isa an haife shi Allah ba a aihuwarsa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan kuma Allah subhanahu wata'ala baya mutuwa gashi ko sun ce sun kashe Yesu almasihu kun bayan Allah ba ya tabbatar cewa su kashe shi ba wa ma qataluhu yaqina sannan kuma daga cikin ababen Allah subhanahu wata'ala bai da family shi ko gashi an ce suratu Ali Imran ta nuna cewa Ali Imran annabi Isa daga cikin family ta Ali Imran Imran heto shi ko Allah bai da family da haka dalilai suna da yawa wallahu ta'ala wato alam to mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi yanzu za mu dawo ne a cikin wakalan na'am abin nan da kuma lokacin shekara 33 mas'alar mu ta gaba za mu baro littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatu hana muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi za mu dawo cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na ash-shaykh muhammad al-amin ash-shanqiti wato a cikin suratu Ali Imran a karkashin mas'ala ta 41 a karkashin aya ta 49 domin ita ce take daidai da lissafi shi malam ya tafi zuwa mas'ala ta 50 ta aya ta 55 wanda shi ma mai mai daf'u ihamil ittirab ya kawo ta amma yanzu daga aya ta 46 shi malam sai ta ta 55 shi ko nan shinkiti sai zo aya ta 49 kenan zamu zo kamar jerin aya mu shiga ta 49 malam ya ce ƙauluhu ta'ala faɗar Allah anni akhluqu lakum min at-tini ina halatta muku ko ina halitta muku min at-tini wato in kwaba kenan daga tabo ko cabo ko laka ka hay'atu tsairi kamar tsuntsun tsuntsu al-aya kinan suratu ali imran aya ta 49 malam ya ce hadhihi al-aya wannan aya yuhimu zahiruha zahirinta yana sawar mutum ya sa tsammanin anna ba'dal makhluqina sashin makhluqina abinda Allah ya halitta rubbama khalaqa ba'dahum tana yiwa ya halici sashin su wa nadhiruha irin wannan aya qauluhu ta'ala qauluhu ta'ala fadar Allah wa takhluquna ifka kuna halitta kuna kirkiran ifkan ƙarya a cikin suratul ankabut aya ta 17 inda annabi Ibrahim ya ce inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka kuna kirkira wato takhluquna ya amfani da kalma ta al-khalqu malam ya ce wa qad ja'at ayatun ukhar waɗansu ayoyi sun zo ta dullu ala anna Allah waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay'in Allah shine ya halicci komai ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle komi mun halicce shi mu muka halicce shi kenan bi qadarin da kaddarawa ta mu kenan aya ta 49 a cikin suratul qamar wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu khaliqu kulli shay Allah shine ya halicci dukkan komai kenan kaga babu abin da bai shiga ciki ba wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah kuma mai tsaro ne an gane akan komai suratul zumar aya ta wato 62 ila ghairi zalika min al-ayat da wani waɗannan waɗanda ba waɗannan ba ayoyi waɗanda ba waɗannan ba kinan ayoyin da suke nuna Allah shi halicci komai suna da yawa wal jawabu malam yace amsa zahirun amsa wato a fili take wa huwa cewa anna ma'ana khalqi isa cewa annabi isa yayi halitta ka hay'ati tsairi kamar tamkar tsuntsu mina tini daga tabo huwa akhdhuhu shay'an min at-tini shine annabi Isa ya riki wani abu na tabo wa ja'aluhu iyahu ala hay'ati wato ala hay'ati suratul tayr kenan ya sanya shi akan wato sura ta tsuntsu ya kokkwaba shi wa laysa al-muradu al-khalq al-haqiqi ba ana nufin ba zai iya halitta kenan ma'ana nan an yi amfani da kalima ta al-khalqu ana nufin kwabawa da kuma tsarawa ka dan kwakwaba abu koko nan wato ka kaddara shi shine ka dan tsaya ka daidaita shi ba ana nufin ba mutum yayi halitta yayi halitta irin halitta ta haƙiƙani li anna Allah domin shi Allah mutafarridun bihi jalla wa ala Allah ya ke banta da halitta ba wanda zai yin halitta in ba Allah ba kinan da an ka ce Allah ce anni akhluqu lakum min at-tini ba wai ana nufin ba shi annabi Isa zai iya yin halitta wa qawluhu kuma fadar Allah subhanahu wataala kuma cikin kissa Annabi Ibrahim kenan an ce fadar Annabi Ibrahim tun da cikin kissa sa aka kawo a cikin suratul ankabut aya ta 17 inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka kuna halitta kuna kirkira ƙarya al-ankabut aya ta 17 ma'anahu takdhibuna wato in an hada waɗannan kalmomin guda biyu ana nufin kuna ƙarya kuna kirkira ƙarya ba wai ana nufin ba sun halicci ƙarya a'a ana nufin ƙarya kuke yi sai an kai amfani domin kowane yare yana da amfani yana da khasa'is kaga larabci ana cewa takhluquna ifkan ana hin kazabta kai ƙarya an gane ko eh malam yace fala munafata bainal ayati kama huwa zahir babu cin karo tsakankanin ayoyi kama huwa zahir kamar da abin yake zahiri kenan kaga nan malamai sun yi bayanin ga abin da ake nufi nan muna da wani bayani da ya kamata mu yi a gurguje karkashin wannan aya kafin lokacin mu ya kare shine cewa nan ya kamata mu fahimci cewa kowane yare shi na da nashi khasa'is kaga da larabci ana cewa khalaqa ifkan ba ana nufin ya halicci ƙarya ba ana nufin ya yi ƙarya yanzu misali da, da hausa idan da larabci ka ce ta'ibtu shine na gaji an gane ko misali na gaji ko ku misali da hausa ana cewa na sha wahala to kaga da larabci baka iya cewa sharibtu ta'ib na sha na sha gajiya ko na sha na, na abin da na sha wahala ina fata an fijiri ko ko mu ce sharibtul mashaqqa domin al mashaqqa shine wahala to yanzu kace ba balarabe sharibtul mashaqqata na sha wahala kaga balarabe ba zai fahimce ka ba domin wato ba abin nan sannan al-latm ana nufin mari da larabci zaka ce latamtuhu na mare shi an gane ko amma ba a cewa sharibtul latma na sha mari an gane ko ko ashrabtuhu latma na na shayar mishi da mari misali ko za a cewa na mare shi almuhimmu dai baka cewa na sha mari domin kowace lugha tana khasa'is kaga ko da wato faransanci ko da english duka in zaka karanta zaka karanci yadda asalin yaren shi ke yanzu kaga kuɗi da hausa a ce na kashe kuɗi amma da faransanci baka cewa je tuer l'argent na kashe kuɗi dépenser ake cewa da english sai ka ce spent I spent the money baka cewa I killed the money da ka ce I killed the money an san da ba English kai don baka fahimci English ba da haka yana da kyau ɗaliban ilimi tarjama a santa tarjama bil ma'ani ba tarjama bil bil kalimatu haka za har tarjama harfiya wanda za ta iya kai ka ka fassara abubuwa ba irin yadda ba yadda ce ba wannan abu na farko kenan abu na biyu na nan ga shine cewa ko cikin hadisi za ka ga cewa ranar tashin alkiyama waɗanda suka suranta waɗansu abubuwa za a so da shi a ce musu ahyu ma khalaqtum kurayar da abin da kunka halitta to kaga nan wannan hadisin shi ma shi nufin kurayar da abin da kunka suranta kaga wanda yake son yi su, suka cikin hadisi kafin ya fara suka cikin hadisi ya fara suka ga alqur'ani da kawo wannan wa takhluquna ifka anni akhluqu lakum min at-tin dan nan qur'ani amfani da kalma ta akhluqu tun da yake cikin hadisi ne sahihul bukhari za a ce wanda sun kai sura ahyu ma khalaqtum kurayar da abin da kun ka halitta ayana nufin ma sawwartum to saboda in ana karatun hadisi wani an ka ce ma wannan tana iya samu matsala a cikin qur'ani ma qur'ani ya amfani da wannan ga irin yadda malamai sun kai taujihi kafin ka fara ƙaryatar da hadisi ka je ka karyatar da wato alkur'anin tun da ma baka fahimci alkur'anin ba mas'ala ta ƙarshe wadda za mu kawo a ƙarƙashin wannan aya saboda lokacin mu yana hararen mu shine cewa shi yasa qur'ani wajen halitta annabi isa da halittar annabi yahya sai ya bambanta da aka zo kissa annabi isa sai an ka ce qala kadhalika allahu da aka zo kissa annabi Yahya sai an ce qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha Zakariya da nemi da sai an ce mai Allah yana aikata abin da ya ga dama saboda nan babu shubuha babu shubuha don annabi Zakariya yana da mata kenan dan an samu da babu wata matsala amma da aka zo wajen Maryam da ta ce qalat rabbi anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni abin nan wa lam yamsasni bashar an gane ko qalat rabbi anna yakunu li ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك ال... قالت ربي أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء Allah yana halitta abin da yake so sai an ka bambanta duk da yake kissar gashi nan cikin sura guda ne kuma jere da suna suke shi zakariya an ka ce yaf'alu ma yasha ita ko maryam sai an ka ce yakhluqu ma yasha dan a nuna maka cewa tunda akwai shubuha a wajen annabi isa tun da za a same shi ne ta fuskar mahaifiya ba mahaifi sai an kai amfani da yakhluqu dan a nuna maka shi halitta ne amma can da babu shubha sai qur'ani ya ce yaf'alu ma yasha Allah yana yana aikata abin da ya ga dama to shi yasa ƴan uwa wajen fahimtar lafuzan alqur'ani da kalmomin alqur'ani abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai da gaske a tashi wajen fahimtar irin waɗannan mas'alolin saboda ya zamanto za mu fahimci nassi da kyau mu fahimci hadisi da kyau mu fahimci shari'a da kyau sannan mu san yadda za mu gabatar da wannan shari'a ko mu yi da'awa ko mu yi khutba ko mu yi muhadara ko mu karantas amma idan ya zamanto kai baka karantu da kyau ba kuma duk abin da ka gani ba za ka iya fuskantar abokanan ka da malamai ka san fahimci yadda yake to karshe za ka iske kana son kai ma addini addini aiki za ku ruguza addinin nama wal iyazu billah ran da tashin alkiyama ka tashi kana daga cikin waɗanda sun kai hasara kuma abinda turawa ne suke so wanda bai tsike karatu mai kyau ba kawai ya je ko mai son rai wanda ya karatu ya faɗi abin da yake so cikin gidan TV don ya yada akidar su su huta suna ma su dauki nauyin su rinka bashi kuɗaɗe kamar da suke yi a wurare daban-daban a duniya don saboda ruguza addinin musulunci to ina ganin mas'alar mu ta gaba tana da faɗi kwarai da gaske kuma duka malamai sun kawo ta a ƙarƙashin aya ta hamsin da biyar kenan sai karatunmu na ina ganin na gaba insha Allahu ta'ala darasin mu kenan na ashirin da tara in Allah ya so za mu zo sai mu ɗora akan aya ta hamsin da biyar kenan a cikin suratu Ali Imran a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab in Allah ya nuna muna a karkashin mas'ala ta 42 a cikin kuma as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi ya kawo ta ni a karkashin mas'ala ta 106 insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته